أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالجاه العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يوم ثلاثة شاب يرجع رمضان hijiran ma'aikin Allah alaihi salatu wassalamu daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 27 ga watan hudu haihuwa Annabi Isa alaihi salam shekara 2021 mun dawo za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya da fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawanmu da gamawanmu don alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillah kafin mu ci gaba akwai ‘yan uwa da suke yawan aiko da gaisuwa da godiya musamman ta karatuttukanmu da ake ta gani ta WhatsApp da musamman Facebook wanda ake gani na bidiyo ɗin nan. An ce ana ta aiko da gaisuwa da yabawa da sauran abubuwa dukkan addu'o'in da ‘yan uwa suke yi mana Allah ya tabbatar da su na alhairi, dukkan abubuwan da suke neman mana tsari a wajen Allah Allah ya kiyaye mu, kuma dukkan addu'ar da suka yi mana ta alhairi mana roƙon su ma Allah ya masu haka, dukkan abubuwan da suka nema mana tsari Allah ya nema masu tsari, kuma yadda suke ba mu gudunmawa a wajen faɗaɗa saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mu ma muna masu godiya Allah ya saka masu da alhairi, akram kallah bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين To alhamdulillah har yanzu dai mun fara magana annabi Lutu alayhi salam da irin abubuwan da mutanen shi suka aikata na cin mutunci wanda jiya muka kwana akan tarihin yanda Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su yace faj'alna aliha safira muka sanya saman garin ya zama ƙasa muka sa ƙasa ya zama sama to wannan kifewa da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mutanen annabi Lutu alaihi salam idan ka ji irin laifuffukansu da irin abubuwan da suka yi sai ka ga ai ma an masu ɗan kaɗan ne. Abdullahi ɗan Abbas yake cewa su mutanen annabi Lutu alaihi salam ɗin nan suna da miyagun ayyuka guda goma sha biyar. Wa'inda wa'innan miyagun ayyukan kowane guda ɗaya ya cancanci Allah subhanahu wata'ala ya sauka musu da wannan azaba na farko dai su mutane ne azzalimai yatazalamuna bainahum suna zaluntar juna tsakaninsu na biyu mutane ne wanda ba su ɗau zagi wani abu ba kawai wasan zagi da zagin juna su a wajensu ba wata abu bane hakanan mutane ne wanda ba su iya mu'amalar gurin zama ba idan suna zaune da babbansu da ƙaraminsu kowa faɗin abin da ya ga dama yake ce ko mutane ne waɗanda saboda mugun wasansu har suna jifar junansu da kashin tsunsu ma'ana nan wata magana ce kamar misali abokinka na cikin magana ka dau wani abu mai kazanta ka jefa mai a baki har wannan ai rashin tarbiyya ne yana daga cikin laifuffukan su mutane ne mashahuran wasa da ludo da kwada ludo dai wannan shadaranj da nar mutane ne wanda sun shahara da ludo aikin su ludo aikin su ƴaƴan kwada kusan da abu ɗaya ne aiki haka nan mutane ne waɗanda suke sanya matsatsin kaya ba su sa tufafi mai lauci akwai ƴan luwaɗi yanzu wanda ake zargi yana ganin da irin wannan ko masana ɗinka matsatsin kaya duk surar jikinsu ta bayyana ko mutane ne waɗanda suke haɗa zakaru faɗa domin caca kana da zakaranka ina da nawa sai a zo a ce to a haɗa su faɗa in aka haɗa su faɗa wanda na wani ya kashi wanda na wani ya cutar da wani to wancan ya ci cacan wannan haka nan mutane ne wanda suke haɗa raguna faɗa irin karo ɗin nan ka kawo ragon in kawo na haɗa faɗa wani ya buge na wani shi ma sha ta ce haka nan mutane ne waɗanda suke yin ƙunshi a hannuwansu domin nuna alamar cewa su ‘yan luwaɗi ne mutane ne matansu na sa kayan maza mazansu na sa kayan mata haka nan mutane ne waɗanda suke kallafa ma baƙi masu wucewa ta hanyar garinsu sai sun anshi wani abu a cikin zuciyarsu na sha hudu ko mutane ne mushrikai suna hoton gunki na sha biyar wanda suka cika da shi shine wannan luwat to wa'annan miyagun ayyuka guda goma sha biyar su ne da Allah subhanahu wataala ya tashi kama su duk wa'annan guda sha hudun gada suke amma saboda lalacewarsu saboda ganin arhatta sai mutum ya ki aure aboki da aboki su ki aure sai su ranka saduwa da junansu kawai suna ganin mutum ya aure ya taimaka mace ce ba ne waye waye duk wannan wahala ce kawai duk abin da suka samu su ci tare su rinka saduwa da junan su ta tukura to da wannan ya kai ne shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukan masa da wannan bala'i wayannan abubuwan guda ɗaya Abdullahi dan Abbas ya ce kowanne ɗaya daga cikin su ya cancanci Allah ya saukan masa da bala'i to kuma in ka kallo wayannan aya ko inda muke yi yanzu dai musamman matasa wajen ɗinka masu kaya mutumin da yadi biyar zai isa heje ya sai yadi uku da rai sai a mai riga ɗigil kaɗan ta wuce kafaɗa hannu wando kuma inda wani dalili zai gita ya kwara ya buga da gudu sai ya yaki wani ma in zai sa wandan wasu sai abokai sun taya shi wajen sa wandan yanzu yawan yan wizi ɗin nan wani ba da ƙarfi sa wandan ba in mata ne yadda wata in za ta sa wannan rigar sai kawayenta sun taru ana daddanna mata akwai wanda an ce ma sai an dan goggoga mata sabulu za a sa rigar ko sai an sa leda ko ka gani to da haka a cikin waɗannan abubuwa sha biyar da aka faɗa lallai ya kamata mutane su tsaya su kalle su da kyau dukkan su miyagun ayyuka ne kuma suna daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wataala ya hallakar da mutanen annabi Lut da su Allah ya kiyaye to Allah subhanahu wataala sai ce wa ludan ya rasulullah ka ambaci annabi Lut wanda muka aike shi iz qala liqaumihi yayin da annabi Lut ya ce ma mutanen shi innakum lata'atuna alfahisha lalle ku wa'annan mutane nawa kuna zuwa kuna aikata alfahasha cikin wa'annan abubuwa da na faɗa ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wani mutum ɗaya daga cikin halitta Allah baki ɗaya ba wanda ya rigaye ku da aikata luwaɗi. Duk al'ummatan da suka wuce, tun daga annabi Adamu har zuwa annabi Ibrahim ba mutanen da suka taɓa yin luwaɗi. Sai mutanen annabi Lutu alaihi salam. Su ne mutanen da suka kirkiri luwaɗi, su ne suke yin shi, kuma su ne suka fantsama shi a duniya. To kaga ga ƙarshen shi. Amma an ce muhimmin laifi a cikin laifukan nan shafiyar muhimmin laifi shine laifin liwadin nan to yanzu mu zaka samu mutum ɗaya da yana aikata wannan laifukan shafiyar kuma Allah bai halakar da mu ba saboda me saboda girman annabin mu annabi Muhammadu ma sabon biya min hadimin alim a innakum a innakum latatuna rijala wa taqta'una sabil na'am wa tatuna fi nadikum al-munkar كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين to shikenan da annabi lut alaihi salam ya gaya musu cewa lallai kuna zuwa da wata alfahasha wanda dukkan halitta Allah ba wanda ya muku rigaye a cikin wannan sai ya tsara musu da cewa a innakum haƙiƙa lallai ku la ta'atuna rujala kuna zakke ma mazaje ma'ana kuna saduwa da maza ka kalli kazanta inda Allah subhanahu wata'ala da ya girmama ɗan adam duk wata sifa da ɗan adam ba wanda Allah bai yi ta bayyana ba da ka fuskanci inda take zaka ganta amma saboda dubara matattarar kazanta ce matattarar cuta ce sai Allah subhanahu wata'ala da ya ta sai ya mata wani sufurin ya koye ta can ciki ko kai da ke da ita baka ganin ta sai bukatar ta ta zo ka keɓe sai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara da kayan niyyar ta fito ga wannan sufurin ta sai ta saki sai ta fito ta fitar da cuta ta fitar da kazanta duk abin da za ta fitar ta fitar in an gama kuma dan kar ta koma da kazanta ciki Allah ya ce ka share ka wanke ka wanke kun ta koma sai kuma ta tara wata kazantar to yau kuma wani ya ce shi duk wani abin jin daɗi da Allah ya yi mashi ya ce nisa'ukum harsun lakum fatuwa rasakum annashi itum ka ce kai duk wannan bai maka ba waccan ƙazantar matattarar ƙazantar da aka koyi ita nan kake son ka je ka saka gaban ka biya buƙatar ka wannan wani irin dabbanci ne wannan wani irin dabbanci ne to shi ne ce lalle ku la ta'atuna rijala kuna zakke ma mazaje ma'ana kuna zuwa kuna saduwa da mazaje wa taqta'una sabil kuma kuna tarbe ma mutane hanyoyi kuna masa ta'addanci shine wancan duk mutumin da yazo da kayan shi zai wuce ta hanyar garin sai su tare shi ce sai ya biya kaza kamar da yanda irin wasu daga cikin kudancin ƙasar nan suke yi idan mutum na tafiya kudancin ƙasar nan zaka sha mamaki kana iya zuwa da motar ka da komai da kai wani fakin fakin abu ko kaga in iska sun kewaye kuwa ya ce kai fakin sai ka biya kaza in baka biya ba a wulakanta ka irin wannan aikin mutanen annabi lutu shine cewa taqrauna sabil kuma kuna yanke hanyar nan ta matafiya kuna hana su su je inda za su je cikin zaman lafiya ai kaga yanzu duk mai mutunci da ya je kudancin kasar nan kaffa kaffa yake kai game da wannan yan iska Allah subhanahu wataala ya ce wa ta'atuna fi nadikumul munkar kuma kuna ambata abinki a cikin guraren zaman shine maganganun banza zage-zagen junanta da na faɗa surutai idan wani abokinka na magana ka ɗau kashin awaki ka jefa mai a baki ko kashin tsuntsu ka jefa mai a baki duk wannan almunkar ne Allah ya ce to da annabi Lut ya gaya ma mutanen shi waɗannan maganganun fa ma kana jawaba qaumi ai an san mutanen shi bata zama komai ba da suka ji ya kawo dalilai ya kawo me kon su tuwa su istighfari illa an qalu itina bi azabillah kawai suka ce to tunda haka ne in dai kai annabin Allah ne ka zo mana da azabar Allah in kunta min as-sadiqin in dai kana daga cikin mutane masu gaskiya wannan abin da ka faɗa gaskiya ne to ka zo mana da azabar Allah duk abin da kace ana aikata wannan ana aikata ba za a bari Allah ya kiyaye mu qala قال رب انصرني على القوم المفسدين to da annabi Lut alaihi salam ya ji mutanen nan da sun kai inda suka kai har ma yanzu jiran azaba Allah suke kala sai annabi luda alayhi salamu yace rabbi ya ubangijin surni alal qawmil mufsidin Allah yanzu abu ya fi karfi na ba abin da zan iya yi yanzu kawai taimakon ka nake so mutanen da ke sa a zo musu da azaba to me zaka iya gaya musu Allah ni dai roƙon da nake Allah ka taimake ni akan waɗannan mafallatan mutane wayannan mabannatan mutane masu aikata wayannan abubuwa Allah ka taimake ni akan su ka bani nasara akan su shikenan kuwa Allah subhanahu wataala sai ya taimake shi ya aiko da mala'iku wanda suka halakar da su na'am ولما جاءت رسلنا إبراهيم كم مطوع أبا وتكيلي أيوغا با سمكو على هذه القرية نعم إن أهلها كانوا ظالمين to shikenan da lokaci yayi hikima Allah subhanahu wataala sai Allah ya aiko mala'ika Jibrilu tare da mala'iku waɗanda za su saukar da wannan azaba. Da waɗannan mala'iku suka zo don ka gane cewa shi komai ana yin shi da ƙa'ida. Annabi Lutu annabi ne mai zaman kanshi, annabi Ibrahim annabi ne mai zaman kanshi, amma annabi Lutu ya samu annabta ne ta biyayya shiga annabi Ibrahim. Kudaka da Jibrilu ya zo, ba su wuce gun annabi Ibrahim ba, yadda suka bi abinda ‘yan boko ke cewa protocol, yadda suka bi ƙa'idoji, yadda suka zuba annabi Ibrahim. Kawai, annabi Ibrahim alaihissalam, ina zaune a gida kawai sai aka ce ana sallama, sai ga matasa guda goma sha biyu kyawawa. A baƙi da suke ce baƙi da sannunku da zuwa, sannunku da zuwa, ya kai su majalisi suka zauna, yana shiga cikin da kawai ba ja a bi ijilin Hanis, sai ya zo da ɗan maraƙi ga sashe ya kawo masu. Da ya kawo ɗan maraƙi ya suka kau da kai, ga nama a ci, kau da kai. Su ce masu alata a kullum ba kwa ci ba ne. Hamma ya ɗan ji damuwa ya yi baki ya kawo masu nama, ɗan adam da nama amma sun ƙi ci akwai matsala. Ba shi kenan, to yana cikin wannan kawai sai mala'ika jibril ya ce mai a'a mu ba bakinka ba ne. mu mutane an aike mu ne wajen mutanen annabi ro to suna faɗin haka yace auto jibril ne ai jibril yace to ai ban gane ba ko ai abin abin da ake kawo muku to shikenan to za mu je mu halakar da mutanen annabi lu yau din nan an ce sun zo ga annabi ibrahim ne da hamsi suka tattauna suka yi hira amma matar shi saratu ke ce mai wannan wani irin baki ne kuna ta hira da su suna son su ce kai ko kana son ku yi magana ya ce ai mala'ika jibril ne da jama'a shi za su je su halakar da mutanen annabi lut ta ce mutanen nan fajirai alhamdulillah kun ji daɗi kun ji daɗi nan ta ki kawai jibril ya ce to ka gaya ma matarka munnar da ta za a halakar da azzalimai Allah ya yi mata alƙawalin za ta haifi a sunan ɗan ma ishaqa shi kenan ta samu ciki kuma ta haife shi shine annabi a Allah subhanahu wataala yake cewa walamma ja'a rasulana ibrahim bil bushra lokacin da ƴan aiken mu na rasulu sune mala'iku lokacin da ƴan aiken mu mala'iku suka zo mu annabi ibrahim da bushara karu ya suka ce mu annabi ibrahim inna muliku ahli hadhihi alqarya haqiqa mu masu halakar da mutanen waccan alƙarya ce inna ahlaha kanu zalimin haqiqa mutanen waccan alƙarya ta sadum sun kasance mutane ne azzalimai za mu je mu hallakar da su baki ɗaya. To nan sun dunkula bayani, za mu hallakar da mutanen alƙarya baki ɗaya. Shi ko annabi Ibrahim ya san akwai annabi Lu. Kuma abin da mutanen garin suka aikata wanda za a hallakar da su annabi Lu da jama'an shi ba su yi. Kala mai annabi Lu ya ce.
Kala inna fiha lutan. قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين قال سيأتي إن فيها لوط ita to in kun je za ku halakar da ita akwai fa almajiri na annabi luda a garin nan kaji wata soyayya yanzu misali kana da wani aboki wani kwamandan sojoji ya gansu cikin aiki aka biyo gidanka a gaisa ce ina za a ci ai gari kaza za mu je yau za su ji a cikin su kai kuma ka san da wani masoyin ka garin ce to ai ka san akwai hawa na garin nan ranka da ya kamata ai da shi kaga wannan me ke nuna soyayya annabi ibrahim alayhi salam ce akwai annabi lo qalu sai suka ce ba annabi ibrahim alayhi salam nanu a'lamu biman fiha ai mu ne mafiya sani da waɗanda ke cikin garin ai shi annabi lut lanunajjiyannahu lalle za mu tseratar da shi wa alahu da ma shi da iyalan shi baki daya illa mar'atahu sai dai matar shi sai dai uwar gidan shi wa'ila ko wagila inna innahu kanat min al-gabirin haqiqa lamarin ita ta kasance daga cikin wanda aka yanke ma hukuncin azaba yadda za a halakar da mutanen ita ma ka za a halakar da ita da aka ko da aka je bata sha ba na'am ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين to shi kenan suka yi bankwana da annabi Ibrahim alayhi salam to lokacin ba wata waya da yanzu da ya ga ya buga mai ce ga baki nan zuwa ka shirya to ba waya kawai katsam annabi Lut alayhi salam shi ma yana gida kawai sai ga baki matasa kyawawa irin wanda kowa ke so da haka ba ma su isa gidan annabi Lut ba annabi Lut bayna sai ya ji gari ya kaure da hayaniya kai lafiya gari sai ya taho kawai sai yan iskan gari aka biyo shi lodi kayi baki wannan bakin ba naka bane bakin mu ne da aka ka ba ina so ku bari in je in sadu da su mana annabi lodi ya shigo gida cikin tashin hankali ya zo ya ga matasa zazzaune suna jiran shi ya gaggaisa to ku bayin Allah ba ku san halin garin nan bane ba ku san abin da ke aukuwa ba da na san za ku zo garin nan da na ce kada ku zo shi ma bai gane dawon garin ba hankalin shi ya tashi yana kokarin ya shiga ya kawo masa abinci yana kokarin dakatar da yan iskar gari kada su afka mun su kuma yana kokarin ba su hakuri ya shiga ya fita ya kai ya kawo ya kai ya kawo shi da Allah subhanahu wataala ya ce walamma an ja'a rasulana luda lokacin da wa'annan ‘yan aiken namu suka je wajen annabi Lut, sai abin sai annabi Lut ya shiga wani kunci da damuwa game da zuwansu, wa za ka bi mu zara'an kuma zuciyar shi ta takura bai ji daɗin zuwansu ba. Wa ƙalu sai suka ce lata ka, Lut kada ka ji tsoro, wa lata hasan, kada ka yi baƙin ciki, inna muna juka mu dinnan bakin nan da ka gani mu tseratar da kai zami wa ahlaka hamma da iyalanka duk zamu tseratar da ku kwantar da hankalinka illa mar'ataka a gidanka wanda zamu kyale ba zamu tseratar ba matarka ce kawai kana min al-gabirin domin ta kasance daga cikin wa'inda aka yanke ma hukuncin azaba a yau to jin wannan sai annabi lutsi ya dawo haske ya gano a to ku suwane ne sai jibril ya dan canza mai kama ya gane shi a to jibril ne ce to alhamdulillah lokaci yayi ce a lokaci shi sai koma ge ya sha ruwa yana jiran ikon Allah haka wannan yan iskan gari yan luwadi su shiga su fita gidan annabi lutu na ƙara cika da yan luwadi shi ko annabi lutu ya ma kama hidimin shi kawai to ludi ya ce aku ga ku ga sunan aki ku je zuwa sai malaika jibril ya fito kofar gida yana fitowa kofar gida ɗan luwaɗin nan suka taso kawai da ya motsa kamar hannun shi ashe fuffuken shi ne da ya motsa ya motsa duk wanda ya gani sai ya makanci ya wane ni ban gani ya ce ai ni ma ban gani to ya wane ni ma ban gani ludu bakinka sun makantar da mu ludu kace cewa ai abin da nake guje muku ne ya fara samu to duk mutanen garin sun kai wajen mutum dubu saba'in su ma duk wanda ya zo kallon ƴan uwanshi sun makance shi ma sai ya makance da haka sai ya zama kafin magariba in dai ka ga mutum yana gani to mai imani sai dai mata annabi lutu da ƴaƴanta guda biyu wanda suke tare da su su ba su makance ba to da dare ya tafi annabi ludu Allah ya umarce shi ya baggar ita ma matar sai ta biyo shi tunda ta ga tashi hankali ya fara zuwa amma sharadi Allah ya ce in an taho kada ai waige ana tafiya ana tafiya an zo daidai iyaka inda za a yanke garar kawai sai matar nan ta ce ita wata baro abun wayar ta za ta koma ta dauko annabi ludu ya ce a a ta ce ita wayar ta koma ta koma ƴaƴanta suka bi ta suna yin baya Jibril ya yanke iyakar garin. Da haka annabi Lut na ƙara nisa da jama'an shi, su kuma Jibril ya ɗauke su da fuffuke ɗaya mutum dubu saba'in da gidajensu da dabbobinsu da komai nasu da fuffuke ɗaya. Ya sama. Da haka sai da ya nisa a sama ne aka dawo musu da ganinsu. suka ga yanayi ba wanda suka saba gani ba duk wanda ya taho bakin gari da ya dai ko sai ga kasashen sama ƙasa shi kuma yayi sama kuma yana jin ana ta ƙara burki ana sama sai suka kama runguman junansu suna kuka suna kuka suna kuka an ce har sai da mala'ikun sama ta ɗaya suka rinka yin koke-koken shikenan Allah subhanahu wata'ala ya umarta mala'ika Jibril ya kifar da su kamar yadda muka faɗa jiya to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce inna manzuka wa alaka illa mar'ataka kana min al-ghabir inna munziluna إنا منزلون على أهل هذه القرية بالجن والسماء بما كانوا يفسقون Allah subhanahu wata'ala ya ce inna haqiqa mu munziluna ala ahli hadhihi al-qaryati rijzan haƙiƙa mu masu saukar da wata musiba ne ko wani bala'i ga mutanen wannan alƙaryar su ne mutanen Sadum kuma wannan bala'in da za mu saukar masu za mu saukar da shi ne minas sama'i daga sama bima kanu yafsuqun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci saban Allah da suka yi shi yasa Allah ya saukar musu da wannan bala'in aka halakar da su wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci dukkan mai imani cewa duk lokacin da ka je zaka wuce gurin da aka halakar da mutanen annabi lutu to ko baka zubar da hawaye ba ka kuka ka yi shi wata rana manzo Allah zai wuce gurin yace to ya daga mayafin shi ya lullube kanshi yayin shiru yace kowa ya rufe kanshi kowa ya kuka za mu wuce gurin da aka halakar da mutanen annabi lutu kuma an ce yanzu haka gurin bai zaune duk wanda kaga zai wuce gun idan mutum ya je gun sai ya ji wani bala'in zafi wanda ba zai samu natsuwa ba sai ya wuce gun tunda Allah ya saukar da wannan wuta har yanzu wuta ci take a cikin ƙasa tana ɗanɗana masa azaba ila yawmul qiyamah kuma idan ɗan luwaɗi ya mutu kamar yadda na faɗa jiya in me yin luwaɗi ko wanda ake luwaɗi da shi da yadda shi ya mutu da ya mutu a kai shi kabari ana binne shi za a dauki gawar shi da cikin shi a kai ta za a je fuskanci wannan azaban ila yawmul qiyamah Allah ya kiyaye mu da ka ƴan uwa liwadi ba abun yi bane din yanda ƴan liwadin wannan zamanin suke ganin suna liwadi suna samun kuɗi saboda wani fashion a ce shi ma mutum yana kungiyar ƴan liwadi ba mai iya taba shi yana da iyayen gida yana da waye yana da waye wanda yanzu fa a wannan zamanin fa darajar dan luwadi ta fi darajar wani sarki a garin shi an taba samun wani wani shi wani babban mutum wani mutum mu'awalin haka harka ta hada su to da harka ta hada sai aka ga mai cewa to ai wannan mutumin dan luwadi ne to da ya ci mutuncin mutumin nan to malahai da aka kusa mai da shi talaka aka yi ta wulakanta shi ya ci mutuncin ɗan luwaɗi to zamani ne Allah ya kawo mu yanzu lalatattu 'yan luwaɗi suke da daraja suke da kima in ka taɓa su a ci mutuncinka kai kuwa lokacin ko azima kamar a akan 'yan luwaɗi in ba kai za'a ba zai ga ana nema a kulla maka wani shari saboda suke da iyayen gida masu yin da su suke da iko suke da kuɗi suke da mulki amma kuma wannan ba zai hana a faɗi saƙon Allah wajibi ne duk wanda aka san cewa ɗan luwaɗi ne to wajibinka ne ka yanke mu'amala da shi ko mai adam ya ce mana wala hillau su wata fasikin wala mujalasu bi ghayri darurati to in ka san wannan mutum dan luwadi ne ta tabbata alamomi sun tabbata to kaka yadda ya rinka zama tare kaka yadda ka rinka mu'amala da shi kai ko kuɗi ya dauka ya baka ka ce a gode dai ba su ba su sai ka zauna lafiya dan baka san inda ya samu su ba haka nan ba dalilin da zaka girmama dan luwadi ko me zai maka kawai mutum yana saban Allah kuma shi kenan ka rinka girmama shi yana baka kuɗi don wani abu ba dalili ka lallai wannan saɓan Allah ne mugun saɓan Allah wanda Allah bai daga kafa game da shi da haka wanda Allah ya jarraba da abin yayi kokari ya ji tsoron Allah ya far wanda Allah bai jarraba ba kuma yayi ta addu'a Allah ya kiyaye mu Allah ka tsare mu Allah kada ka jarrabe mu da wannan bala'i kuma sai ya zama abin ya zama fuska biyu maza na yi mata na yi maza na luwaɗi mata na faɗugo wanda yanzu lalacewar ƙasanmu ta kai ga har an fara samun wasu shugabanni waɗanda ke ƙoƙarin su kawo motion a majalisa cewa ya kamata a yarda da auren jinsi. Auren jinsi nawa shine luwaɗi ba, mace ta aure mace, ta je ta rinka biya mata buƙatarta, namiji ya aure namiji ya rinka biya mai buƙata ba shi bane luwaɗi da maɗugo. To wannan fa shi ne fa abin da fa wasu fa ke ƙoƙarin su kawo shi a majalisa ba wai a tabbatar da doka ce an yarda. to mu dai duk wanda ya kawo wannan inda Qur'an mu yato Allah ya isa duk wanda ya kawo wannan ko ya goye bayan wannan inda Qur'an mu ne ba mu yahe mishi ba kuma ya mun shari'a da shi gaban Allah kuma in tenuwa gaba ta zo in duk zai tara mana abin da ke duniya ba za mu zabe shi ba za mu zaɓe shi ba kuma tsakaninmu da shi a kuɗugobinmu da wa'azozinmu tsakaninmu da shi Allah ya isa da la'ana da tsinuwa da haka lallai ne masu mulki su kiyayi wannan abu duk wanda ya ɗaure ma kanshi duk wanda ya ɗaure gindin ake wannan abin wallahi shi da rahama Allah har abada saboda ka Allah ya ce ka ai luwaɗi kai ka ɗaure gindi ai Allah ya ce ka ai maɗugo ka ɗaure gindi ai kuma haka nan hatta mata irin shaƙuwar da mata suke da junansu ɗin nan ya kamata a rinka samun shamaki da ne mace ba ta sha'awar ƴaƙuwarta mace da ne mace ta san kimarta ta san martabarta ta san darajarta ka kula yanzu ko zaune kai idan mata suka taho wannan sun taho daga nan wannan sun taho daga nan za su yi kiliya ka kula irin matan da zai wahala su wuce ba ga wata ta ɗan kalli wata da gehen ido wai zuciyarta abin da ke nuna mata ke mace ce ni mace ce ba abin da zaki nuna ma to amma yanzu an lalace mace ce ke sha'awar ta je gidan ƙawarta ƙawarta ta tube ta ga jikinta ta ga irin sufar da Allah ya mata ko kuma mace ce ke sha'awar ta je ta tube ta nuna ma ƴan uwarta irin sufar jikinta dan ta je ta ba wani labarin kaji irin jikinta kaji irin jikinta dan ya aure ta wannan fasikanci ne wannan fajirci ne wannan lalacewa ne to kuma daga nan ne wannan abin ke haihuwa na ji na taba ji wani malami na faɗa cewa wani mutum ya ce kawai idan yana kwanci wani mutum ke ba shi labarin in yana kwanci da matar shi sai ta kawai tana kiran sunan kishiyarta tana yai ta mamaki ce to da Allah ya tashi tona mai asiri ashe in yayi tafiya shikenan sai ita kishiyarta ce mutum ita ce matar yau su je su tare ɗaki ɗaya su ta maɗugo wannan bil amrul muqaddara kawai Allah ya dawo da shi bagatatan kawai yazo ya kama su hannu da hannu ashe shi ma tan shi duka ɗan maɗugo ne to kaga tunda kaji wannan da Allah su kadai ke yi haka nan taron ƴan mata daga nan ake koya daga nan ake koyo ƴan mata sun je biki suna rawa wannan na rungumar jikin wannan wannan na sumbantar wannan to daga nan ne abubuwa suke lalacewa idan suka rasa suna ganin in sun yi zina kamar sun ji kunya to su kama maɗugo tsakaninsu to duk matar da ke yin maɗugo la'anan na ce Allah ya tsine mata kuma in ba ta bari ba ba ta ba rahama Allah har abada kuma wannan abin ya faru ne asalin wannan mu a ƙasanmu ya faru ne daga tara ‘yan mata da ake a manyan makarantu suna zama da mata kaɗai, mace ta balaga, ta isa ce aure an ɗauke ta an kai ta makaranta, an ce ba auren za ta ta ci ta ƙoshi, ta sa sutura mai kyau, kuma an kange ta an ce wai in ta ce in namiji ya zo gun ta ya laifi, amma ita in ta je gun shi ba ba laifi. To in tana jin kunyar ta sai gadon ta ya ta ɗauko ta sauran kwana. kuma ba wata ba gidansu ba wata ba jiharsu ba wata wata uwa duniya ba a kai ta daga nan wannan abin fa ya faru kana kallon kai ka kai yakka ce karatu ce kaza kaza ta je ta dauko ma dubu ta zo ta koya ma kannanta kana nan su roro ƴaƴanka sun lalace to da ko irin wannan wannan ɗiban ƴaƴa a kai makarantu din da ya kamata iyaye su shiga nazari ko wannan wai me za ta amfana ne in ba a shiga aljanna ba ba abin da za ta duk abin da ake nema a duniya a shiga aljanna kuma mace in tana da ƴaƴa ɗari tana iya kaba da ka in ƴatka ta balaga ta isa aure yi mata aure shikenan daga nan ba jami'a ba ta je ta haihu farfesa eh me ba da iya boko ba kenan daga farfesa he me in mace ta balaga ba ta da inda ya fi mata girma in ba ɗakin mijinta ba. To daga nan ake koyo waɗannan abubuwa. Wanda wadda kuma wata in ba hakan za ta ba, shi kenan za ka sha mamaki. Wata kuma zuwa za ta yi, kasuwa za ta je kasuwa arna, wata ya ta samo zakari na namiji ta siyo, shi za ta rinka saduwa da shi tana makaranta. Wata a gidansu ma abin da take kenan. in kuma namiji ne zuwa zai kasuwa arna ya zo butun butumi na roba ya ranka hura mai iska budurwa ce sosai amma ta roba in ka cire iska ya ka ninke ka sa aljihu in kuma kana son ka biya bukatar ka shikenan ka zauna kai ta hura mata kaman balo ta dum dum kaman mace shikenan mutum ya ta saduwa da ita ya gama ya sace abu shi to sunan ka mazina shi da wanda kai da wanda ya kama ɗakin karuwa duk ɗaya kuke ke ma waccan macen me yasa zaka roba ko me yasa kendir a matan citta ke ma da wadda ce zai da hukuncin ku daya to wai idan aka ce ga rashin lafiya me ake nema ne to me yasa ba za a nemi maganin kai da zaka je ka zo wannan yan roba kai ta kusa mata iska hada yan kudin ka ka samu wata ka aura kai ta zuwa wuki yar kana dawowa ko ka dauke ta ka sai da ita ke ma da zaki sai wannan abin ki dinga zina abin da ya kamace ki shine ki yi aure kina tare da mijinki zai fi maki girma zai fi maki mutunci ki kwanta da mijinki ki samu lada karatu ki albarka kuma a zo duk ai in boko ne a gama sai ta yi digiri he ta yi digirgiri he ta yi waya duk ta gama kuma in ba ya za a ba lokacin da za ta zo wanda take tunanin za su aure ta su rinka ce mata goggo. ta tsufa al'umma musulmi na za mu kai kanmu musulmi tana da ya gabata ta shekara arba'in ba ce aure ba tana karatu to ko karatun musulunci ne wannan bai kamata a dakatar da shi ba balle karatun sana'a kuma a yi ta rigima da iyaye wai he ya ta yi boko har ma ka iske wasu iyayen yarinyar ba ta son ta bokon saboda alfahashin da ta gani amma kuma shi uba ya ya ya dage wani ma abin da zai baka mamaki uban sun mumbukum umin ne ba bokon ba arabin ba kowace tsiya kowa sai te boko to in te boko kowa za ta maka ko an maka alƙawarin za ta yi shugaban ƙasa ne to da aka dika wa'annan ɗabi'o'i suke lalata abubuwa suke lalata abubuwa in mace ta isa aure ya aurar da ita dan Allah dan Annabi ai mata aure in an mata aure sai ta bokonta secondary ma an kasa yi musu shamaki ina ga taje za ta wani NCE ko diploma ko ta je jami'a za ta digiri wanda ba ruwan kowa da kowa abinda take so ta shi za ta ne kike tunani wanda ita fa mace magana disin shedan shi kai akwai ɗaliban da in ba su yadda ma suna yin zina wani lokacin ko jarabawa ba su ci. Za ka ‘yan uwa mutu tsoron Allah. Manzo Allah sallallahu Alaihi sallama ya ce daga cikin hukunce-hukuncen da aka saukan mu annabi Dauda kuma yana a cikin littafinmu cewa duk mutumin da ya shi ta kai shekara goma sha biyu bai aurar da ita ba duk zunubin da ta aikata yana kan shi. Duk zunubin da ta yana kanka inda ta shekara sha biyu. to kuma shi kenan kakin kimeta ka ce hayya a tahi ka sai mata lesson dubu uku ta je makaranta tana goge kawa da shi wani ya sai mata da dubu hamsin kuma in ta zawo ka ce yan boko ki yan makaranta ki wannan lesson ko mai tsada ko daga ina za ka je lahira za ka gane daga inda yake za ka gane za ka uwa mu ji tsoron Allah wannan yana daga cikin abubuwan da suka sabbaba lalacewar tarbiyyar ƴaƴan musulmi duk karatun da yarinya za ta yi a gidansu aikace wani gari karatu larura ne zamanin manzo Allah an kaɗi wa ƴaƴan sahabbai ana kai su wani gari karatu ne larura ce a nan babu to a kai inda za a duk karatun da za ta yi ta yi ta dawo gidan iyayenta Allah ya gyara mana da haka wannan ita ce musibar mutanen annabi Luda alayhi salam da irin abubuwan da suka aikata da kuma sakamakon abin da ya jawo musu Allah ya kiyaye mu na'am ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون Allah subhanahu wataala ce wala qad tarakna minha ayatan haqiqa mun bari minha daga cikin irin wannan bala'in da muka saukan mu waɗannan mutane ayatan mun bar wata alama duk mutumin da ya je gurin da aka halakar da mutanen annabi lutu yanzu kai daga ganin wannan kwarar ka san nan gun babu kwanciya an kai shi yasa da an je ake maza maza maza maza a wuce gurin Allah subhanahu wataala ce amma mun bar wannan aya ne li qaumin yaqilun ga mutane wanda za su hankalta su ji wa'azi su kiyaye iyakokin Allah su yi abubuwan da Allah ya ce su yi su ba abubuwan da Allah ya hada su Allah ka sa muna cikin su na'am وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين to bayan Allah subhanahu wataala ya gama magana annabi Luka alaihi salam sai kuma Allah ya biyo da magana annabi Shu'aibu alaihi salam annabi Shu'aib annabi ne shi ma daga cikin annabawa kuma dattijan annabi dan shi ma ya ba shekara 100 baya kuma annabi ne wanda Allah subhanahu wataala ya mai hususiya da duk wani annabin da ya zamani da shi to sai da ya je ya auto sanda annabta a hannun shi dan yayi zamani da annabi Ibrahim yayi zamani da annabi Lut yayi zamani da annabi Musa yayi zamani da annabi Harun yayi zamani da annabawa da yawa da yawa shi ne wanda ma annabi Musa alayhi salam lokacin da abubuwan da suka auku ya hijira din ne ya bar garin Misra da ya tafi Madina gurin annabi Shu'aibu ya je shekara 10 ko shekara 8 ya dawo da in mun je wajen magana annabi Musa za mu wannan magana shi ko mutanen annabi shu'aibu alaihi salam su kuma laifin su biyu ne tauye ma'auni da fashi da makami shine laifin su to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana wa ila madayana haka ne ya rasulullah ka ambata mana zuwa garin madayana su madayana din nan su ne ake ce ma ashabul aika a aik din nan kaman ka ce gumbi ko me za a ce mai da hausa rufuki za a ce mashi wani gari ne wanda cikin kurmi suke haka cikin itatuwa kamar dai misali irin kamar misali kace irin dajin billin gwara din nan yanzu idan ka shiga wani ai akwai inda zaka shiga ba ko rana ba zaka gani ba saboda haɗewar itace to sunan suke a sassaƙi nan suke rayuwar su shi yasa Allah ke ce masa ashabul aika to amma malaman tafsiri sun yi sabani sun ce a'a mutanen Madina daban, mutanen Aika daban, sai da aka hallakar da mutanen Madina tukunna Allah ya aike shi wajen ashabul Aika. Wasu kuma sun ce a duk su ne ne baki da. To shi da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ila Madina. Ya Rasulullah, ka ambata mu masu imani zuwa ga garin Madina. Akahu Shu'aiba wanda muka aiki dan uwansu mutumin garinsu Annabi Shu'aibu alaihi salam. faƙala sai annabi sha'ibu ya ce masu ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane ku bauta ma Allah subhanahu ta'ala da abubuwan da ya umarce ku ku aikata bayan ku bauta ma Allah subhanahu ta'ala wa rajul yawmal akhirah ku yi ƙaunar samun gidan lahira ku yi ƙaunar tattalin da za ku samu ku je da shi lahira to nan Allah ya dunkula abubuwa wa rajul yawmal akhirah ranar ƙarshe ita ce fa ranar tashi alkiyama wanda wannan sako ne na kowa da kowa kowa daga cikinmu ya yi tattali ya yi ƙaunar samun kyakkyawan sakamako a ranar nan ta ƙarshe don ita duniya yadda take baki ɗayanta kamar damina ce idan damina ta yi a ƙauye Allah akwai abin da ya fi noma in ka zo ƙauye ma da rana ba ka samu kowa kowa na gona wance ya shuka masara wance ya shuka dawa wance gero wance gida amma dai duk baki ɗaya me ake kauna Allah ya kai mu kaka kowa ya samu nashi to ita du lahira an zo duniya ne a noma abin da za a ci a lahira wajibi ne dukkan mai imani a gidan nan na duniya ya kaunaci abubuwan alkhairi da kyawawan abubuwa waɗanda zai aikata su, in ya aikata su idan ya je lahira ya samu kyakkyawan sakamako. Kada ka zo duniya kawai ka shanta shi, ina daga lalacewa, manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa, Allah wadaran mutumin da ɗaiɗan shi ta rinjaye goma goman shi, din kai aikin lada ɗaya, Allah zai baka lada goma. in kai aikin zunubi ɗaya za a rubuta ma zunubi ɗaya ne bayan awa shida in baka tuba ba to amma sai a ce an je lahira saboda sakacinka da rashin kulanka an fasa asusunka na lada an samu bai kai yawan zunubanka ba Allah yanzu ko asusu ne kai wannan asusun kana zuba naira dubu dubu wannan asusun kana sa naira ɗaya ɗaya kuma da aka zo aka masa sai aka ce ai na kwandala kwandalan nan yafi na dubu dubun can dan Allah ka kula da na dubu dubun can kuwa baka lahira take da aka wajibi ne kowa yayi kokari ya ji tsoron Allah ya kalli ranan nan ta lahira ranan nan ta karshe mai zuwa akwai tashin hankali cikin ta Allah yana cewa wa ranar fa fala an sabu bainahu yawma idhin wala tasalu babanka ba zai taimake ka ba innaka ba za ta taimake ka ba danka ba zai taimake ka ba mijinki ba zai taimake ki ba duk wani abin da kake tunani wani zai taimaka ma da shi ba zai taimake ka ba mutum ne fa an ce za a yi wani mutum awon hisabi idan aka yi mai awon hisabi aka gama sai ya zama ladan shi da zunubin shi sun yi balas sai Allah ya jarraba filin sai ya ce to ka je ka zagaya a filin nan mana ka samu wanda zai baka lada ɗaya. Ladan nan ɗaya da zai baka, idan aka ɗora ta akan ladan nan za ta rinjaye zunubi sai ka ce aljanna. Mutumin nan ya tafi ya zagaya, sai ya tuna yana da uwa, kasan ta fi kowa tausayi. Sai je ce, Inna, ke kika haifa, kika tarbiyyance ni, kika yi min kaza, ba ki son kukana, ba ki son damuwata, ba ki son kaza nawa. inna na zo don Allah, na haɗa ki da zumuntar da take tsakanina da ke inna, ki taimaka min cikin ayyukanki na alheri ki ban guda ɗaya zan je in tsora a ma'aunina in tafi aljanna. Yana rage baki ba ma an sa za ta bashi ba kawai ta sai ta shige cikin jama'a ta bar shi nan. Ai ta ma ce mai ba zan baka bukata lokaci ne. Mahaifiyarka, dan me ake da ba dan dai tausaya ba ba to wannan mutum yake gun dan sheshe kai ka san dai ni ne babanka ni na awar innaka ni ne ma kaza na saka makaranta sallan nan ma ni ne koma balla da ɗaya in je in saka na wa unshi ce baba kenan sai kawai ya shiga rububiyya bakkar ka san ko yanzu duk abin da kake da shi in babanka ya ce ka bashi zaka ki bashi duk abin da kake da shi in naka tace ta ka bata zaka ki bata to amma wallahi wannan ranan baka iya dauka kwandala ka bata talada to wannan rana ita ce ranar wasa daka wannan kira da annabi shu'aibu yake ma mutanen shi da mu baki ɗaya ake Allah subhanahu wataala yace warju yawmal akhirah ku kaunaci ranar lahira wala ta'asaw fil ardi mufsidin kuma kada ku yi tafiya a cikin ƙasa kuna masu ɓanna kada ku yi ɓanna a cikin ƙasa ɓanna a cikin ƙasa a wancan lokacin shi ne ta'addancin da suke ta'addancin da suke shi ne ɓanna to mu ko yanzu ai ga banna nan barjin watakila su da in sun yi ta'addancin ma suna yi ne ko don su kwaci kuɗin mutum to mu yanzu ta'addancin da ake dan me ake yin shi ba dalili da za ka kira ɗan ta'adda na cikin daji ka zaunar da shi wai kai wannan mutanen da kake zuwa daji kana buɗe mu wuta a cikin ƙauyuka saboda me wallahi ce ma zai shi ma bai sani ba in ka tarbi masu tarbe titi da mota ta zo su buɗe mata wuta sai ka tambaye su wai wannan kisan da kuke kari sani ba su hankalinsu bai kwanta ba sun kama mutane sun ce sai an ba su miliyoyi an ba su amma in aka kamo su wani ba ka iya tsayawa kusa da shi saboda warin da yake kai wasu ba saboda lalace wasu in suka ga mutum da riga mai kyau to kokari suke idan an kawo kuɗin fansan shi inda yana da wata a cikin su an shi wannan su sa don su samu suturar da za su sa wannan ta'addanci ina amfanin shi a je a samu mutane a masallaci kawai a buɗe wuta ya an ga sun daina mu kuma ya rata ya bindiga shi ya hau mashin ya dace kuma an tambaye shi ai sun yi aiki to aikin me me aiki ya amfana ba ka taimaki kanka ka taimaki al'umma ka tuba in kana wannan abin ka mutu zaka mutu kafir maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah ya tada duniya da kanshi ya fi sauki daga wani mutum ya zubar da digon jinin mumin to kaji an kama mutum yana cewa shi ya kashe mutum bai san iyaka ba in yaje ya ce ma Allah ne a iske mutane a gidajensu a kashe su a kwashe matansu a tai da su daji a rinka fasikanci da su a ce sai an biya kuɗi a kwashe hatsinsu a tafi da shi kuma a ƙona gaban in aka yi wannan me ake nufi kuma lalacewa ta kai da za su zo ko kuma ku tauje kuma ku ɗau banza ɗan ku kashe su kuma kun yi laifi da an ce ya ƙauye kaza ga ɓarawo sun kashe su su kuma sun shiga uku an dinga masa rubuce-rubuce da lissahe-lissahe kenan in ba a yi sa'a ba ma aka cafki wani aka tai da shi ya shiga uku ina za mu sa kanmu wannan ta'addancin haƙira an zalunce ka baka isa kai kuka ba ka kare kanka baka isa kai kuka ba ka mallaki makamin da zaka kare kanka kuma ka zama kaman kai ne tsarawo eh ka dinga koye koye ka kwanta a kashe ka ka kare kanka bala'i wannan halin da muke ciki ina za mu saka mu kuma in ka koka a kasa share maka hawaye to duk wannan fa alama ce ta ta'addanci amma abin da ya haifar da wannan baki ɗayan wannan ta'addancin abin da ya haifar da shi asalin shi zalunci duk wannan abin da kake ganin da ta'addanci abin da ya haifar da shi asalan zalunci wa'inda ke ta'addancin nan ka ɗauke daga shekara goma abin da ya baya in ka kalli abubuwan da ake musu ba su da kyau sai a kamo bayan latani a shi ai ya ci shukan wani inda ya ci bai fi ai mai hukuncin dubu goma ba in bai sa abin ya kashe dubu ɗin kai da aka ci shinkafa ka ba a baka ko kwabo ba shi kuma da ya ci shinkafa ya shiga uku in wani laifi yaransu suka yi wanda ya kamata a ja musu kunne to wani ya an kusa talauta shi wani ya sha mishi sun kusa kare to sai wani dan ta'adda yake yace in sun zo kun ga gabin daga ku harbe su ku shiga daji ba komai su da sun harbe wa na sun harbe wa da ba aiko ba hankalin su ya kwanta bai zai sa ba za su ci gaba ba to yanzu an kai musta wanda in ba ta'addancin suka yi ba hankalin su bai kwanciya kuma duk wata hanya da za a bi a murƙushe su in an biyo hanya kuma sai ga ayi wani waje Daka ba maganin abin sai addu'a, a ta addu'a, a ta addu'a, su Allah ya shiryar da su, ya gyara ɗabi'o'insu, abubuwan da suke na wannan ta'addancin Allah ya hana su, masu masu zalunci kuma Allah ya hana su zalunce su, su zauna lafiya, mu zauna lafiya, ƙasa ta zauna lafiya. Allah kai mana haka. Wala ta asofin arzin musulmi. da ka kada ku yi tafiya a cikin ƙasa kuna masu ɓanna yana daga babban na zubar da jini ƙona dukiya kashe rayuka fasa mutane yanzu ga mutane nan muloniya an mai da shi talaka wani mutum ya taɓa zuwa masallacinmu yadda aka fara miƙo mai goma ishirin kawai ya fashe da kuka saboda me ce yanzu ni da zan iya kyautar dubu goma yau ni ake ba naira goma naira ashirin saboda bala'i ya mamaye to da mu koma ma Allah mu ta addu'a mu ta istighfari mu luzumci Allah ba mai iya maganin wannan bala'in sai Allah duk wanda ya ce ma za mu ɗau mataki ƙarya yake wallahi bai iya wannan bala'in ya kai ga kawai kowa ya tuba ga Allah kowa ya koma ma Allah in muka tuba muka tsaya kan hanya wallahi wannan abu sai kaji ya zama labar Allah kai mana haka fakazzabu فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق الله العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya fakazzabu sai mutanen Annabi Shu'aibu suka karyatar da Annabi Shu'aibu suka kibin Allah suka kibin umarnin da ya zo musu da shi fa aka zadu ma rajafat kawai sai wata girgizar ƙasa da tsawa ta kama su Allah ya aiko mala'ika ya yi musu tsawa aka yi musu girgizar ƙasa suka hallaka baki ɗayansu. Allah ce fa azbahu fi darihim jasimin sai suka waye gari a cikin gidajensu jasimina dukkan su suna durkushe Allah ya hallakar da su an shafe babin su sai dai aka kawo su mutanen bayan su to da haka al'ada Allah idan ya aiko da sako yace ayi to yi aiki in kuma aka kiyi aka yi tsaurin ido to ƙarshe bala'i ne da musiba zai biyo baya in ko bala'i da musiba ya biyo ba abin da zai kwaci mutum illa banda karshe ya ji shi a cikin wuta Allah ya kiyaye mu ba ta abubuwan da muka faɗa da yake Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahu alazim wa ballaga rasulul mustafa alkarim sannan za mu kwana kuma sai Allah ya kai mu rana ta gaba ban sani ba ko akwai tambaya mai tambaya an sa babu fatiha da salatin fati Allah ya samu kuma lafiya wani invitation